الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومثاله العظيم اللهم ثبت جناني وعبد الحق على لساني وأعوذ بك من الغد لما قدرت وأعوذ بك من المبتلى بالتأتي إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دون يصيبها أو امرأة يجوها فهجرته إلى ما هاجر إليه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake gwada mana wannan lokaci a wannan rana a wannan bigire da albarka zawayin Maulana Sharif Ibrahim Salih Al-Husaini da ke nan garin Zaria karkashin jagorancin Maulana Professor Ibrahim Ahmad Bakari Allah ya kara masa lafiya da yarda in ban manta ba a karatunmu da ya gabata mun shiga abin da ake ce ma mawadi'u allati takunu al-wawu alamatar zamma wato wuraren da wawun take zuwa ta zama alamar zamma a irabi wato dai karatunmu yana nan a cikin abin da ake cewa al'ira bil hurufi a wato da irabi amma ta hanyar sanya harufa su zama su ne na iban alaman wato da irabi a karatun da ya gabata mun faɗi maudu'i na farko inda wawun take zuwa ta zama alamar zamma shine a cikin abin da ake cewa jam'u muzakkar salim kamar inda kace ja'al muslimuna ra'aytul muslimina marartu bil muslimina wato muhallin raf'an din shine abin lura inda kace ja'al muslimuna ja'a fi'lu madin al muslimuna fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al wawu niyabatan an dhammati لأنه جمع مذكر سالم yau kuma za mu faɗi nau'i na biyu dama ya ce guri biyu ne wawun take zuwa ta zama alamar zauna wuri na biyu shine asma'ul hamsa asma'ul hamsa wasu wajen kuma wasu malaman suna cewa asma'ul sitta masu ganin cewa asma'ul hamsa ne suna cire kalman wato hannu suna tsayawa akan kalman zumalin kawai ma'ana akun akun hamun sai hannu sai zu kalmar zu an yi irfirafi a kan ita kalmar wato hannu kenan wasu sun tafi a kan cewa ita ma tana cikin asma'ul hamsa wasu kuma suna ganin a'a ba ta daga ciki alakullun dai shi mai wannan littafi a jurumiya yana cikin wanda suke ganin kenan asma'ul hamsa ne ba asma'ul sita ba tunda ya kira su da asma'ul hamsa din a rubuce gashi yace wa amma asma'ul hamsa to fa hiya hadhihi al-alfaz yace asma'ul hamsa su wasu lafuza ne ma'ayyanai sanannu wanda malamai sun san su malaman nahwu sun riga sun kididdige su na farko yace fa hiya hadhihi al-alfaz al-mahsura allati addaha al-mu'allif wato wasu kalmomi ne wasu lafuzozi ne ga sunan wanda malam ya ambace su na ɗaya kalman abuka na biyu kalman ahuka na uku kalman hamuka na hudu kalman fuka na biyar zumare wato ganin ya ƙididdige su guda biyar dukansu waɗannan idan suka zo a muhallin raf'a alamar irabin su wawun ne take zuwa ce niyaba ala tsammati kan manta mun sha faɗi cewa al'irabi akwai alamatul irab al-asliya akwai alamatul irab al-far'iyya alamatul irab al-asliya sune in ka so ka ce ar-rafu wal nasbu wal jarr wal jazm amma suna da alamomin da ake yake indicating din su kai tsaye ba wai su din ne su ba wai su din ne wa alaman ba alaman wani abu ne daban wa'annan alamomin ko su ne abdammatu alfathatu alkasratu as-sukun dukan su wato damma tana zuwa ta zama alamar raf'a kamar yadda fata take zuwa ta zama alamar nasba kamar yadda jarra take zuwa ta zama alamar afwan kasra take zuwa ta zama alamar jarra kamar yadda kuma sukun yake zama alamar jazma wato wayannan su alamatul i'rab asliya ne suna da abin da ake cewa alamatul i'rab al-far'iyya wanda daga ciki wato al-huruf haruffan da suke zuwa su irabi da su daga ciki wawu da muke magana ta a yanzu tana zuwa a waje biyu kamar yadda ya faɗa a darasin da ya gabata yau kuma ya faɗa mana guri ɗaya ke na jam'u muzakkar salim yau kuma zai gaya mana waje na biyu su ne wajen asma'ul khamsa kan manta dai na ce akwai ikhtilafi a ciki akwai masu ganin asma'ul sitta ne ba khamsa ba masu ganin khamsa su sun tsaya akan kalmar zu masu ganin kuma sitta sun tafi zuwa kan kalmar hannu ya ce wa iya turfa'u bil wawi niyabatan an dhammati dukansu inda ka ga wa'innan kalmomin guda biyar abuka abuka hamuka kuka zumanin duk inda ka gansu a muhallin raf'a wawun ne take zuwa ta zama alamar damma a cikin su taqulu hadara abuka wa akuka zaka ce hadara abuka wa akuka kaga hadara fi'l madi abuka fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu zahira wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan عن الضمة لأنه من أسماء الستة ومن أسماء الخمسة هكا عندك في حمو حموك وأخوك لك دي أطفيني والأطف على المرفوع مرفوع وذك لها علامة رفعا سلوك واو ني هكا هزوا كلمة زمالي وكذلك وكذا تقول هذا عبوك هكا هما إذا كذوتا وشيا جنا من في واتو jumla da su ta hanyar jumla abinda ake cewa jumla fi'liya sannan yanzu ya sauwa ya ƙara kawo wani jumla sabo wanda ya zo da shi ta sigan jumla ismiya ya ce ka ce haza abuka haza abuka alha'u harfu tabi'in da ismu shara mabniyun ala sukuni fi muhallin rafi mujada abuka fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi alwawu niyabatan an dhammati لأنه من أسماء الخمسة ومن أسماء الستة وهو مضاف الكاف مضاف إليه وتقول أبوك رجل صالح أبوك رجل صالح كأجا أبوك أنا مبتداني so ga yanan dai mu Allah muka da kuma wani rafa ne mun ga ga yanan bi a ce hadara abaka ko ba a ce abika ba abuka inda yake wawun take nuni da cewa an nai wannan kalmar tana muhallin rafa ce وقال الله تعالى so ya gama kawo misalai yanzu zai kawo mana abin da ake cewa al-istishhad daga alqur'ani mai girma yace wa qala ta'ala wa abuna shaykhun kabir wa abuna shaykhun kabir kalman muhallin shahidin shine abuna shaykhun kabir so kalman abu anan muhallin sa muhallin rafa ne saboda masufun ala al-marfu'i ne a cikin ayat haka kuma inda Allah yake cewa min haifu amarahum abuhum min haifu amarahum abuhum abuhum anan shine fa'il saboda haka ga yanan alamatu rafihi alwaw niyabatan an dhammati li'annahu min asma'i khamsa wa innahu lahu ilmin wa innahu lahu ilmin kalman zu ita kalman zu ga tana ita ce ta zo da a muhallin raf'a alamar raf'a da kuma shine wawun saboda kasancewar ta min asma'il khamsa a taƙaice dai duk inda suka zo wayannan kalmomin suna indicating din cewa alamar raf'an su ya zama wawun ga yanan inda Allah kuma yake cewa inni ana in inni ana akuka fa kullu ismin minha fi hadhihi al-amthila marfu' yace duka dai ka bi ayoyin duk da aka ambata za ka ga duk kalman da yake cikin asma'ul hamsa da suka zo ayoyin an yi masu alamar raf'a da wawu wa alam tarfihi al-wawu niyabatan 'an ad-damma wato alamar raf'a a cikin su wawu ne tana ibanci damma saboda a asali ana al-i'rabi bil harakat ne kuma harakat sune ad-dammatu alfathatu alkasratu as-sukun amma wasu abubuwa suna zuwa suna ibance su yayin wawun ya zo yana ibanci wato zamma a guraren rafa kamar yadda muka gani a ayoyi da misalai wama ba'daha min ad-dhamir aw lafz malin aw lafz ilmin mudaf ilayhi to anan ya gama lissafo mana yadda suke zuwa a muhallin rafa da yadda ake alamar da irabin su sai su gaba da bayanin yadda ake mu'amala da su wato abin da yake nufi duk inda suka zo su ba sa wannan aikin na ai musu raf'a da wawun ai musu jarra da da da ya'un ai musu nasba da alifun wato i'rabin asma'ul khamsa baya yuyuwa sai an yi musu idafa idan har aka cire idafa a cikin su to sun tashi a cikin abin da ake ce ma asma'ul khamsa in dai ba a yi musu idafa ba amma in an yi ibaba za a yi musu wannan mu'amalar da muka ci an faɗa sannan da wato sharaɗi ne dole a ibaban kuma kar ya zama an yi ibaba zuwa abin da ake cewa ya'ul mutakallimi ya'ul mutakallimi wa mai alfiya yana cewa wa shartu zal i'rabi an yudafna la lil ya kaza aqu abika za'tina wato sharadin li i'rabin asma'ul khamsa shine ay masu ibaba zuwa ga zamiri سواء ضمير المخاطب ne ko ko ضمير الغائب ne kaman ka ce abuka ko abuhu kaga duka wayannan za kai ma kalman idafa amma idan ka ce abi ka dukkan abin da ake cewa ya rubuta kalmi shi ma zamiri ne yasa ce la liliya ma'ana ai masa idafa amma ba ga ya rubuta kalmi ba to idan aka idafa zuwa ya rubuta kalmi to za a yi maza da irabin da ake cewa الإعراب التقديري الإعراب التقديري شيني كمان كثير جاء أبي جاء فعل ماض أبي زي زم فاعل مرفوع وبضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم ونعم من ظهورها ابتذال المحل بحركة ياء المناصبة wannan kenan ma'ana dai za a kaddara da irabin ne sannan sharadi na biyu shine wannan sunaye idan ana so a yi masu irin wannan mu'amalar kar su zo a jam'i kar su zo a jam'i dole su zama mufradai ne ma'ana idan aka yi musu jam'i to za su tashi daga irin wannan irabi za su koma a masu irabin wato alis asma'ul mutasarrifa ma'ana a masu irabi a wajen rafa da damma a wajen nasba da fatha a wajen jarra kuma a wajen kasra a musu da jarra kenan zaka ce ja'a abun ra'aytu aban marartu bi abin wannan kenan ma'ana dai idan har suka zama wato an jarrabe su daga idaba to dole dole ai musu al-iradi irin wan irin na yadda ake ba kowane irin suna al-mutasarrif sannan kar su zama jam'i kamar yadda muka faɗa idan suka zama jam'i to za a yi musu al-iradi irin na al-ismul mutasarrif ja'a al-aba'u wa aitu ikhwatu hak ikhwata afwan haka dai ja'a al-aba'u ja'a al-ikhwa ja'at al-ikhwatu haka duka za ka yi mayar da su aka mayar da su jam'i za a yi masu wato irabi bil harakat kenan zai zama bil damma da in a wajen rafa a musu damma a wajen jarra a musu kasra a wajen kuma nasba a musu fatha wannan kenan sannan in muka lura gaba daya kenan za a yi masa irabi ne irin na asma'us sitta idan ya zama mufradi kuma aka yi idamansa ga kalman da take ga zamirin da yake ba ya rubuta kalmi ba idan aka yi haka to za a yi masa irabil wato irab asma'il khamsa sannan ana masa ira masa irab abin da ake cewa irabul bil maqsur ma'ana a mayar da shi a yi masa mu'amala irin na asma'ul maqsura kenan ya zama mabni suna kafa hujja cikin irin wannan matsalan a cikin wannan matsalar kai da babe da baitin da suke cewa inna aba abaha wa aba abiha wa aba abi abaha qad balagha bil majdi ghayata a ma'ana za a yi masa irabi irin irabul maqsur kace da'a abaka ra'aytu abaka marartu bi abaka ma'ana ka mai da shi ya zama ismul maqsur sai dai sai da kai masa idafa sannan kai masa irin wannan mu'amala to a takeice wannan shine kashe-kashen da irabin abin da ake cima asma'ul khamsa amma dai shi mai littafi anan duk abin da yake kokarin sanar da mu shine mu fahimci cewa shi wannan su wayannan sunaye duk inda suka zo ana yin masu wato raf'a da wawun ne a duk inda suka zo kuma shi wawun yana zuwa ya zama na'ibi a ga zamma al-i'rabi a guri biyu ne kamar yadda muka faɗa a karatun da ya gabata guri na farko jam'u muzakkar salim guri na biyu kuma abin da ake cema al-asma'u al-khamsa ko as-sitta a takaice wannan shine abin da ya sawaka za mu ji na karatunmu na yau sai kuma in Allah ya kai mu karatu na gaba za mu ji tafasir din abin da ya shafi asma'ul khamsa da yadda ake irabin su duka sharuɗan yin irabin Allah ya amfana da mu da abin da muka karanta ya kuma gyara mana